الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون مروا أن أقر محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ودين الإسلام يتعرض للحرب يتعرض للحرب بشتى صوره الحرب الأكثر في ميادين القتال كغزوة بدر والخندق أو الحرب النفس مؤثرا في الطعن في دين الإسلام أو الآن في صاحب الرسالة صلوات الله وسلامه عليه ولما شكا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة تفرد المشركين عليهم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضر الرمز لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه الحديث رواه البخاري وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انتشر هذا الدين في العالم المعمورة على وفق وعود الله كما قال جل في علاه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وتوالت تلك الهجمات على الإسلام وأهله من أحد الخلفاء الراشدين مرورا بالدولة الأموية والعباسية والعثمانية حتى يومنا الحاضر إخوة الإيمان إنه لم يوجد لم يوجد في تاريخ البشر دين ينتشر بين الناس أرضهم وعجمهم ليس بقوة السلاح ولا بكثرة الأموال إلا دين الإسلام فالنصرانية التي هي دين الغالبية في أوروبا وأمريكا قد أقدست وفاء تلامسها أو أبقتها بالذكرى والتاريخ واليهودية كانت دينا منغلقا وفقا على أولاد إسماعيل فقط وليست دينا للتبشير وكانت الأديان الوطنية الأخرى أديانا للاستهلاك المحلي وللتسلية واللعب من أجل ذلك أقبل الناس في أوروبا وفي أمريكا وفي بلاد العالم على هذا الدين الحنيفية السمحة فلم يروا كإسلام دينا في سماحته وشموليته وعظمته وعدالته فأقبلوا على الإسلام أفواجا أفواجا حتى يبلغ عدد المسلمين في أوروبا حوالي ثلاثة وخمسين مليون لأنه دين الله الذي ارتضاه للناس كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ونصر عالم الكفر وعلامتهم أمريكا إقبال الناس على دين الإسلام أمروا على قمص نوره والتأثر على أهله عن طريق الغزو الحمدي تارة وعن طريق الغزو الفكري تارة أخرى ومن المعلوم أن هذه الحروب الفكرية أشد وقعا وأخطر أثرا من الحرب العسكري كما قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فالله محيي دينه ومعدي كلمته لا محالة ففي الوقت الذي بدأ المسلمون فيه طريق العودة إلى دينهم والتمسك بعقيدتهم والعمل للعيش في ظل كتاب ربهم وسنة نبيهم في هذا الوقت اشتدت الحملة اشتدت الحملة اشتدت الحملة ضد الإسلام والمسلمين من داخل العالم الإسلامي ومن خارجه والذين يحملون اليوم لواء الحمد على الإسلام أصناف عديدة رغم تباينهم واختلافهم في أنفسهم إلا أنهم اجتمعوا على هذا الحدث المشترك قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة شرعا وفساد كبير ثم لما حدث ما حدث ثم لما حدث ما حدث في 11 سبتمبر من الهجوم على مركز الاقتصادية العالمية في أمريكا وتابعه من أحداث في بلدان المسلمين وجد الحافظون على الإسلام فرصة لا تعوض للنيل على الإسلام وأهله فشنوا الحرب على الإسلام باسم الحرب على الإرهاب ونادوا بحل جميع المؤسسات الخيرية لأنها تدعم الأرهاب كما قالوا وطلبوا إلغاء المدارس لتحفيظ القرآن في كثير من البلدان لا سيما في أفغانستان وباكستان لأنها تفرق الإرهاب كما زعموا ونشأوا ونشأوا القوات المسلحات في داخل صف المسلمين مثل داعش والشباب وبوكو حرام وأمثالهم وصار المسلمون يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها في الصين والهند وميانمار وفلسطين واستراليا وفي كل البلدان وفي عهد الرئيس دونالد ترامب فقد بدأت معاداة الإسلام بشكل جديد حيث وصفه به الإرهاب عليه ما يستحق من الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على صفحتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم كثيرون ولكنكم غصاء كغصاء السيل أصابت الوحدة قالوا وما الوحدة يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت لقد وجد كارم الإسلام بارلكم في بعض حكام المسلمين خانوا الإسلام والمسلمين ولكن الله مطلع على ما يريدون ولكن الله مطلع على ما يدبرون فاتقوا الله ايها المسلمون واعلموا ان الدين بدا غريبا وسيعود قريبا وطوبى للغرباء تمسكوا بدينكم في وقت ضروره الدين لان الكفار لا يمقتكم الا لتمسككم بتعاليم دينكم كما قال تعالى عن اصحاب الخدود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. بارك الله لي ولكم بهذه الكتاب الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العليم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وأهدي أخوة مسلمين duk lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shari'a da addinin gaskiya addinin musulunci ya dinga fuskantar yaƙi ta sassa mabambanta yaƙi wanda za a ɗauki makamai a fuskanci musulmi a fagagen yaƙi kamar yadda aka musu a yaƙin badar ko taron taruman da aka musu a yaƙin sandar da zotul haza ko kuma wani lokaci yaƙi ne wanda za a yi domin a sanya musu takaici misali yadda ake sukan addinin musulunci ko kuma a suka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin a muna na addinin musulunci a muna wanda ya zo da shi tun farko samari da ake tsangwamin musulmi a makka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka koka wa manzon Allah tsangwamin da ake musu ba ka roƙa mana Allah mu samu nasara kan su ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wallahi na muku rantsuwa wannan addini da kuke ga ana raunanarwa sai Allah ya cika shi ba za a samu lokacin da za a samu kwanciyar hankali da mamayar adalcin musulunci mutum zai iya tashi daga sana'a ya tafi hababa mau tsaunukan cikin yaman inda ake yawan yin fashi amma ba zai ji tsoron kowa zai zalunce shi ba sai dai ma ya ji tsoron kar kula ta cinye masa akuya kawa imam bukhari ga wannan hadisi to bayan wannan albishir haka abu ya dinga tafiya yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati wannan addini sai wasa cikin duniya duk inda mutane suke sai da addinin ya kai a bisa alƙawarin da Allah madaukaki da baye Allah ya ce wa adana Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat Allah ya yi alƙawari ga waɗanda suka yi imani a cikin ku suke ayyuka mai kyau waɗannan shafuka guda biyu da ya sadaka liban na hukun Allah ya ce zai ba su iko a wannan ƙasa kamar su aka zafa lafiya mai kabari kamar yadda ya ba da iko ga waɗanda suke gabaninsu wala yumakkina na lakum dinahum alladhi tabaraka kuma Allah zai tabbatar musu addinin nan nasu da ya yarda musu ya zan shi ne tafakke rayuwa wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna fargabar da da suke ji za a cutar da su Allah zai musanya musu da aminci da kwanciyar hankali ya amruna ni la yushriku da shay'a amma suna bauta ni kuma ba sa yin shirka da ni Allah zai wanzar musu da wannan alƙawari bisa alkawarin da Allah ta'ala ya yi suka yi kamar su ji sai Allah ya cika musu alkawari yaƙi da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ake yaƙan musulmai bai tsaya a nan ba ya ci gaba ana kai musu harana ne da musuluncin da kuma musulman tun lokacin halifofin nan guda hudu waziran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun lokacin shugabancin su ba fasa yin hari da musulunci ba haka nan harin da kafirai suke ta yi na ƙoƙari su gaje sai sun dawo kusan da addini ya dinga gudana tun daga kulafa a washigun har lokacin daula ta banu umayya har lokacin daula ta abbasiyya har lokacin daula ta usmaniyya banu umayya sun yi headquarters su a damashka abbasiyya sun yi headquarters a bagdad usmaniyya sun yi headquarters su kuwa a istanbul ba a fasa kai musu har-hara ba duk da malayar da suke yi har zuwa wannan zamanin namu ba fasa yan uwa musulmai mu sani a tarihin musulunci ko a tarihi baki ɗaya ma na ɗan adam ba a taɓa ba samu wani addini wanda yake tsaunin watsuwa a cikin mutane larabawa da waɗanda ba larabawa ba ba kuma ana watsa addinin ne da makami ko da dukiya ba a'a gamsuwa da mutane suke yi ba a taɓa samun addinin da yake gamsar da mutane wasu a duniya kamar addinin musulunci ba addinin kiristanci dai wanda shi ne addinin da ya fi jaya a ƙasar yawan a da da amerika yanzu ya riga ya zamanto addinin ya tarwatse baya ma tasiri a waɗancan wajajen mafi yawancin su kawai suna ne kirista amma ba kirista ba har ma ya zama to coci cocin su da yawa sayarwa suke musulmi sun sai cocina masu yawa a ƙasar yawa ƙasan faransa ƙasan ingila da wasu ƙasashe musulmai suna ta sayan cocina har akwai coci wanda yake mafi daɗewa a ingila musulmi sun saye shi an maida shi masallaci ko kuma wanda ba a sayar ba an basu kawai su zama to wajen tarihi ne a ce ai lokacin fakuwa ne a nan wajen yayi kaza kawai an bashi amma ba wai zuwa ake ana bauta ba saboda addinin ya mutu addinin ya mutunci kuwa dama kuntataccen addini ne wanda suka takaita shi kawai in mutum ba ɗan zuriyar su ba ba a ma neman ya shigo su ba sa wa'azi dan wai addinin su ya wajiya in ma mutum ya kai kansa korar su za su sauran addinai kuma wanda suke na gumaka da ake bautar gumaka ga sunan kala kala su ma a wawatsa cikin duniya addinai ne wanda suke kawai da ke harkar da mutane kuma addini ne wanda ya takaita a iya gurbin da mutane suke su ba za ka same shi a wani waje ba in ba a cikin waɗannan al'umma ba kamar addinin hindu ba za ka same shi a wani waje ba sai a wannan tsukin nasu addinin budinin ba za ka same shi ba sai a irin wannan tsukin to yawanci haka suke addini ne na wargi waɗanda suke neman shari'a ta gaske in suna waɗannan addini to sai ka ga ba su gamsu da shi ba sun fita a bisa wannan waɗanda suke neman yin addinai a ƙasar Europe da America da yawan su sai suna shiga cikin addinin musulunci saboda shi ne suka gamsu da shi wallahi wannan su suna shiga addinin musulunci a waɗannan ƙasashe ba ma wa'azi da kansu ina kuma sakancin da suke yi ne ya saka suke karanta addini wai su ga menene ya koyi a cikin wannan addinin da ba sa so kuma karatun da suke yi kuma sai Allah shi wanda su zuwa ga musulunci dai wasan kuma sun ambaci haka saboda addinin musulunci shine addinin da yake ba wa mutum ruhin da yake da bukatarsa wanda zai ji shi a raye kuma a haɗa shi da ubangijinsa haɗuwa ta hakika don haka ba su ga wani addini wanda yake mai sauki addini wanda ya gane komai addini wanda yake da ɗaukaka addini wanda yake da adalci addini wanda yake da cika kamar addinin musulunci ba don haka sai suke shigar addinin musulunci jama'a jama'a yanzu a ƙasar yau akwai musulmai sama da miliyan hamsin da uku sama da miliyan hamsin da uku ƙasashe da yawa ba su kai su yawa yanzu ƙasar iraki ba ta kai miliyan hamsin da uku ƙasar iran ba ta kai miliyan hamsin da uku to a ƙasar can ana samun musulmi da suke ƙasar yawa combine sama da miliyan hamsin da uku suka shiga addini wanda suke musulmi a wannan wata da wanda suke yan asalin musulunci da kuma wanda suka shiga addinin musulunci to haka addinin musulunci ya mamaye wajajen domin addini ne na Allah wanda Allah ta'ala ya yarda da shi Allah madaukaki ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi shine wanda ya aiko manzansa da shari'a da kuma addinin gaskiya liyuzhirahu ala dini kullihi dan ya rinjayar da shi akan dukkan addini wa dukkan na mushrikun ko na mushrikan ba ta so to a bisa wannan lamari na yaduwar addinin musulunci da duniyar kafirci da jagororin kafirai suka ga yadda musulunci yake yaduwa wannan abin sai zama to ya dame su jagora wajen faɗa da addinin musulunci a yanzu ita ce amerika yayin da suka mutane suna ta shiga addinin musulunci to su sai suka ɗaura niyya amerika tana jagorancin su akan sai sun rushe hasken addinin musulunci da tasirinsa a duk inda yake sai sun canja ma addinin musulunci saboda ba sa kaunarsa don haka sai suka ɗauki tufarki guda biyu algasu alfitri da kuma alghazwul harbi yaki wanda za a kawo da makamai da kuma yaki wanda za a yi psychological war psychological warfare ai amfani da kwakwalen mutane a juyar su wa tunani daga wajen yarda da musulunci da ɗabbaka musulunci to sai aka wannan tafarki waɗannan hanyoyi guda biyu sannan ne ne kuma waɗannan nau'o'in yaƙi algazwul fikiri shi ya fi tsananin rusa wa mutane addinin su saboda algazul haƙi yaƙi idan an zo aka karkashe ba za a karkashe kowa ba amma lokacin da aka banku ba a zo an karkashe ku kuma sai ake yaƙar ku tunanin ku to a nan da sai a jirki ta ku gaba ɗaya a sabuwar da ku da ku banko za a ga gida kamar gyaɗa amma shagar iya tsotsi babu komai a cikin sai ka fara gaba ku ne za ga mutum ya ce shi musulmi ne amma kuma babu ɗabi'ar musulunci tare da shi yana kan musuluncin ba imani to duk suna kokarin akan haka dama Allah ya gaya mana ya ce waddu law takfuruna kama kafaru fa takununa sawa'a suna burin ina ma da za ku takanta kamar yadda suka takanta fa takununa sawa'a yanzu ku zama to daya wai musuluncin su ba za su yi ba amma ba ta so ku kuma ku Allah subhanahu wa ta'ala kuwa lalle shi ne zai rinjayar da addinin sa shi zai ɗaukaka kalmar sa babu makawa sai ya aiwatar da ita a wannan yanayi da muke samu kan a lokacin da musulmi suke da kokari za ka ga kasashe wajaje ko da mu a nan najeriya misali a wancan lokaci da sudan aka dawo a ƙarƙashin albashir ana so a dawo da shari'a musulunci mu nan najeriya ana farfaro ana cewa a kanka shari'a a aka fara da rufe gidajen giya gidajen karuwai da wasu abubuwa irin waɗannan aka karkafa tsohon hukumomin hizba ana so a koma zuwa ga shari'ar musulunci kasashe da yawa aka samu irin wannan farfadowa to a lokacin kuma barazana sai ta fi tsananta ga duniyar kafirai da amerika take jagoranta yayin da mutane suke son koma zuwa ga littafin allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci sai aka fi tsananta wa addinin musulunci yakin sai ya fito gaba gadi ana yaƙar musulmai ta ciki tare da jama'ar su ana amfani da jama'ar su wajen yaƙar musulunci kuma ana amfani wato wajen yaƙar su daga waje waɗanda suka ɗauki tuta suka jagoranci jama'a wajen yaƙar musulunci ake rundunoni daban-daban nau'o'i ne na kafirai masu yawa tare da cewa akwai saɓani akan aƙidarsu da abin da suka yarda da shi to amma wani abu guda ya haɗa su abin da ya haɗa su nan shine gaba da addinin musulunci da gaba da musulmai su ma Allah ba mu labarin su dama yace wallazina kafaru rabbuhum awliya'ullah illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir wadanda suke kafirai sashen su masu jikinta sashe ne wajen yakar musulunci in kuma ku jibinci juna kun haɗa kai wajen yakar kafirai ba to barna ce za ta kasancewa fitina ne za ta kasancewa a ba kasa da kuma barna da girma to a bisa haka sai ka ga yahudawa da ba sa son kowa in ba su ba sai su haɗa kai da wanda suke da awar kiristanci ko da kuma su zuwa kiristancin daga nan Najeriya sun sun je daga wasu sassa ma na duniya wai suka kai ziyara can Jerusalem jiman su suke yi suna tsine musu suna jiman su da danyen kwai suna jiman su da abubuwa suna cewa masu bautar gunki wanda haka suke musu har su ɗauki hoto kuma su watsa a duniya to amma kuma idan faɗa ya zo da musulunci da su da su za su haɗa kai da masu bautar shanu a inda za a haɗa kai da masu bautar sassakan gunki a buda a ƙasar china da wajaje duk za a haɗa kai saboda me hadafin guda ɗaya haɗa shi ne ya karɓa hannun musulunci ba su samu wata dama da za su fito fili su nuna tsauran idansu wajen yaƙar addinin musulunci ba sai da lokacin da suka shirya dirama a september 11 na 9-11 da aka haɗa wannan 9-11 da aka haɗa wannan abin da suka haɗa dan drama ce suka shiga kayan su don su samu dalili to a wannan lokacin da aka kai wannan hari ko suka kai wannan hari a barkar su take sajiyyatul alamiyya da take a garka New York to shike nan yanzu sai kuma masu gaba da addinin musulunci sai suka sami dama wata dama wanda babban dama wanda za su amfani da ita wajen yaƙar musulunci gaba gari sai suka canja wa musulunci da musulmi suna sai suka ce ta'addanci da ƴan ta'adda da aka duk wanda yake mai kishin musulunci ɗan ta'adda ne duk wanda yake ƙasar da take tsayuwa a kayan bin Allah da nuna ƙiyayya ga kafirai su kuma ƴan ta'adda ne ƙasa ce mai ta'addanci abinda suke kuma ta'adda to sai suka bada wannan suna Bush a wancan lokacin sai ce ko dai kana tare da mu ne ko kuma kai maƙiyin mu ne duk sai aka tsorata sai aka koma wajensa don cimma wannan manufa a ƙarƙashin wannan abin da suka fara yi taimakon da ake yi misali kamar irin su muntada al-islami da waɗansu mu'assasatul khairiyya da suka watsa kuɗi a duniya ana bi ana mun musuluntar da jama'a ana kakkafa wajaje domin da'awa da sauransu sai suka ci a rubuce waɗannan ya saka da anan da ake kyankyasan yan ta'adda manyan makarantu waɗanda aka yi su madarasa masu kyau musamman afghanistan da pakistan waɗanda ake son samun masu haddan alƙur'ani yara ƙanana sannan kuma a ilmantar da su su zama manyan maluma da za su dinga yin da'awa kuma wanda suke tamassuki da addinin su sai aka ce irin waɗannan makarantu wasu a rubuce su aka sanya da yawa a rubuce da wasu ƙasashen malama wai waɗannan makarantu su ne suke ƙyanƙyasan ƴan ta'adda to kaga sai suka fara ta wannan hanyar yada addinin musulunci sai suka taka mata dauki aka dawo kusa da wannan bayan wannan kuma sai suka sake yan kasan yan makamai yan ta'adda a cikin musulmai kowa ya san yanzu da kansu sun fito suna da yake tsawon ido su da kansu sun fito suna faɗa ga nan maganganun su da aka tattara aka tattara inda ake mu ne muka yi kaza mu muka kaga kungiyar kaza mu ne muke yin kaza akwai wani daga cikin shugabannin Amerika da na gani wannan ba wani shugaban kasa ba cikin manyan mutane a Amerika da suke babban matsayi a cikin yin bayanan ma da yake sai ke cewa ISIS ya ce su suka gabata ya ce kuma duk lokacin da aka ji mu wani dan ISIS rauni mummunan rauni ya ce Isra'ila muke kai shi a je shi a yi masa magani ya sake dawa wajen fama kuma wasu ne masu jihadi to za ka sai aka kakkaji irin waɗannan Da'ish kenan ita ce ISIS da irin su Shabab da suka yi wajen su Somalia irin su Boko Haram irin su isuwa kunna wannan duk sun sai aka kayan su da makamantan su don haka sai suke amfani da wajen wannan wajen yakar musulunci da kuma dakusar da mutane wato ƙaunar da mutane suke wa addinin musulunci suna sanya wa mutane ƙyamatar jihadi suna sanya wa mutane ƙyamatar duk wanda yake zai zai yakar addinin musulunci saboda kowa zai yi tunanin ai masu san addini masu yin jihadi irin waɗannan ne haka yanzu an dawo kusa ba har ba haka ake ba su wadancan da manufa aka yi su domin su zo su yi duk irin abin da za su yi don ai portraying bad image na gawai yadda abin yake kaga wanda yake bashi da karatu sai ya kyamaci abin da kuma sai wannan sai ba su dama yanzu an karkashe gwiwar musulmai shugabannin musulmai a duniya ba sa iya magana sai kaɗan don haka nan sai aka dinga samun musulmai a sassan duniya gabas da yamma kudu da arewa an nan sai suka fito kuma suka yi tasu a kansu don haka a ƙasar sin china mummuken da suke musulmai a wajen suke kashe su Allah kaɗai sani da yake suna da wani irin tsari na suru da asirai amma musulman suna fitar da abu sauran mutane kuma su ma suna fitar da abu ana musulmai mummuke a ƙasar China sun dage sai sun karar da su don su ƙasa ce wanda bata gino akan addini ba ba da kan addini buddhism din ma ba ta yi masu yin buddhism din a Tibet su ma kuntata musu ake don haka ba ta kan addini su kowanne to tunda musulunci shi addini ne shamilin to shi aka fi tsara a ƙasar Hindu a Filistin. A ƙasar Indiya mun san abin da wannan Firayim Ministan nasu gaba da tsananin ƙiyayya da yake nuna wa musulmi da addinin musulunci da yadda ake kashe su kuma ba a cewa ko. Mun ga abin da ya faru a Bama, Myanmar. Mun ga abin da ake wa ‘yan Rohingya. Da suka zauna a shekaru masu yawa kawai shekaru wajen shekara ɗari takwas suke wannan wajen amma ta ce wa ‘yan ƙasa wani. Aka dinga kashe su wanda suka aka kore su suka fita suka kuma fassara shi kan iyaka a gudun hijira mutane masu yawan gaske wajen miliyan biyu wanda suka rage kuma kullum sai kisa da faɗe da wani da abin da ya kama da haka ba wanda yake cewa a iyayya ake nuna musu mun ga abin da yake faruwa kamar yanzu aka zuwa kawo wani abu an rushe falantin din gaba ɗaya an rushe gasa da ya babu sai sai dan abin da ya rasu sai dan kan kisan mutu ba abin da ba a musu har yanzu kuma ba fasa ba a yi shekara biyu da wani abu sun har yanzu kuma yi ake so suke wani sun yi share ko gaba daya su gina gina da yanki su baki na duk a musulmi ake ba wanda ke cewa sabi mun ga abin da aka dinga yawan musulmi a australia har ko sai ga masallaci wani yaro zai buɗe wuta ko ko ko ko ko ya kakkashi jama'a ko abin da za a sai a je shi a gidan ko ana ba shi abinci mamansa tana ziyartar sa wani ma ya sake yi haka mun suke wa musulmi ba wanda ke cewa sabi a dukkan garuruwa kuma suka zo suna bibiya ɗaya bayan ɗaya ƙasashen musulmai suna murkushe wa duk wani shugaba wanda yake nuna ƙiyayya da kafirai da ƙasashen amerika da ƙasar isra'ila sun biyo mun sani a tarihi da suka biyo kaga suka yi afghanistan bayan sun afghanistan suka zo suka yi iraki bayan iraki suka zo suka yi a libya bayan libya suka tafi suka yi a sudan bayan sudan suka tafi suka yi a syria haka dai suke ta bibiya kuma ko ina suka je za su kama shugaban kasa za su kashe za su abin da suka dama su warga da kasa kuma suna ɗiban arzikin da yake kasan kuma ana karkashe musulmai ba kuma wai da sunan suna yaƙi da yan ta'adda haka suke ta tafi har sai lokacin da wannan mahaukacin amerika ya zo shi donald trump gaba da musulunci sai ta fi yawaita wancan karan yayi yanzu ba kuma ya sake korawa shi kan ma cewa ya ce addinin musulunci ya wasafa shi da dinin irhab sakataransa ya ce su kuma su damu ba kawai da ana yi da iraki suka ce su kuma su damu ba su ba ruwansu shi'a ne sunni ne wahabbi ne a'a wane ne abin da salafi ne su kawai aqida ce ba sa so da wannan tsarin rayuwa defense secretary na America ne fada incumbent ke fada Allah ya musu abin da ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maka ya gaya mana ya gaya mana matsalar kuma ya gaya mana dalilin kuma karkashin dalilin ake samun magani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yushiku an ta da'a alaikum al-umma an bayi kusa lokaci zai zo da al'ummomi daban-daban na kafirai za su yi hayayya ko a kanku kamar ta da al'akalatu ala tasatiha kamar yadda maciya suke kai wa hali da abin da za su ci kulaye in sun ga wahali akan kuɗi tana da rai za a dinga gudanar ta tatti majiya yunwa idan suka ga akushin tuwo yadda za su kawo suna kowa yana fuzgar loma to irin wannan fuzge-fuzgen za a yi a baya lokaci ya yi dani lokaci zai zo da an rusa abai suka ce abin killatin abu yau mai izini ya rasu da a wannan lokaci saboda mun kaɗan ne shi yasa ake mana haka an ce ba antum tafirun a kuna da yawa musulmi suna da yawa miliyan dubu ne da wajen ɗari hudu musulmi a duniya about 1.4 billion musulmi suke da su muna da yawan gaske to amma matsala walakin na kun guza wanda guza isai yaye ne kamar irin yayen da ruwa yake ɗebo a jihar nan akwai hikima cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ruwa ya zo shi ya tafo kowane irin yayi ya dauko zai dauko guntun sakaina zai dauko bushashen bahaya zai dauko kara zai dauko takarda zai dauko leda zai dauko gashi zai dauko kumfa da za ta kada ita ma duk ya ɗebo duk sai ya haɗa su idan ka ɗebe su kuma kai haka da su sai ka ji masu da nauyi da su za su da yawa amma ba su da yawa ba su da wani nauyi ba su da wani tasiri kuma sannan duk inda ruwa ya kada su wannan suke bi ba su da ra'ayin kansu to haka musulmi suke ba su da ra'ayi dan sun yi watsi da addinin Allah suna ne a musulma kuma duk inda Allah suka kada nan za su bi su in ruwa ya kada da wannan yayin yayin yayin sai ce ba zai duk inda ake da fahimtar sun zai zai zauna kuma duk lokacin da ruwa ya sake juyowa ya nima kuma sai shi inda ya ga dama to haka za a dinga kankaɗa mun ji annabi saboda mun da ra'ayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asabakum wahana sai dalilin da yasa wani abu ne alwahana ya same kun ji annabi qalu suka ce wa alwahana tu ya rasulullah menene alwahana ya manzon Allah sai annabi ce hubbu dunya wa karahiyatul maut tsananan son rayuwa da kuke kuna son duniya kuma kuna tsoron mutuwa shi yasa ba za ku tsaya kun jihadi shugabannin musulmi a yanzu tsananin son duniya ne da su kayan mulki son duniya san duniya a nan ne ake sai da kowane irin yanci san duniya da sai rayuwa a nan ne ake watsar da kowace irin rayuwa a nan da yake haɗuwa da kowace irin musiba Allah ya ji kansan zaune Allah ya ji kansu ba balewa ba su nuna suna son duniya ba aka ce za su a kashe su ko gudu masu kace mu a cikin jama'a mu ta kun saba kashe gaba guda filin daga suna sanar a kashe su tun kafin a kashe su amma suka ce filin daga ne ba za mu kawo ba kuma suka tsaya a kashe su har yanzu kuma ana mata sunan su kuma ana musu addu'a ni ma yanzu na yi inda shugabannin musulunci a da can san duniya suka nuna akan baqaul haya da musulunci bai zo na ba amma sadaukar da ran suka yi wajen zubar da jinin su su yi jihari dan addinin musulunci ya daukaka kuma har ya zama da ba inda san duniya ake yi da kin mutuwa da musulunci bai zo mana ba dan ba za su yi aikin da suka yi wa zanga na haka mu samu martaba tsira mu samu martaba ta shirya to musibar take samun mu kenan hukun duniya wa karahiyatul maut inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka suke tsananin gaba da musulunci yanzu sai suka sami damar su dan ba su ce saba ta kawai suka same ta dan ba su ce da suke lalumanta ina dabbar mu take sai suka same ta a cikin shugabannin musulmi haka shugabannin musulmi sai aka dinka daddasa su sune wakilai wajen dakusar da addinin musulunci suka haɗinci addinin Allah suka haɗinci su ba ta iya tsayawa su yi magana duk waɗanda suka tsaya suka faɗi magana akan addinin Allah ko akan martaban musulmi ko zaluntar da musulmi suke yi ba kashe kashe su ba har gida ka jira ka kashe su ga su nan ta masu wata ta dinka inda ce sun ambaci guda ba ba a haɗince su ba har a yanzu akwai shugabannin da suke haɗinta ƴan uwansu musulmi don su daɗa tsawa kayan ba za ka musu sauran Allah ya kawo su masani addinin Allah ko lokacin da annabi zo da shi a matsayin bako ne ya fuskanci kalubale a matsayin da ta suka yi sai Allah ya tabbata addinin ya tabbata su me ruko da addinin Allah a lokacin da addinin ya zo a matsayin bako kuma zai koma bako da haka ba ci gaba da ruko domin annabi ya ce ma da da waɗanda suka yarda da bakon ta me ruko da addinin Allah a lokacin da addinin yake bako domin lallai kafiran nan fa ba wai suna kin ne kawai wai da mun ce mu musulmi ba akwai musulman da ba ta yi a a suna kin mu ne saboda riko da koyarwar addini da mutum da ci gaba da riko da koyarwar addini duk ha maza a mata kan bar addinin nan mi riko da shi da riba da musulmi ya mutu yana musulmi Allah madaukaki ya faɗa da ba tun da can ashabul ummul waɗanda suka faru tun a cikin banu Isra'ila da suka yi riko da taura sarkin su yace ku bar addinin ku suka ce ba za mu bar addinin mu ba na musulunci ya tona rami ya sa aka rara da wuta ya sa aka kamo su aka jera su maza da mata da yara da mai goyo da mai ciki bar addinin ki ba zan bari ba ta jaddada kalmar shahada a runkuɗa ta ta barbace a kawo wani haka nan ɗaya bayan ɗaya sai da aka halaka su shi ne Allah ta'ala ce wa ma na tsamu minhum illa an yu'minu billahi al-azim al-hakim ba a nuna musu kiyayya ba sai da sun yi imani da Allah ma'abucin buwaya da alƙawarta da haka kiyayyar da suke mana saboda addinin Allah mu kuma yadda za mu yi mu rama shine mu ci gaba da riko da abin da ake kin mu akan dan mu ba bayan su wani bayan Allah ne idan muka yi riko da abin da Allah ta'ala ya ce to bayan da suka iya zama amma ba suka muke sako sako da addinin su za su dinga juya mu kamar da Allah ya ce antum buzakum ka buzatis sai muna roƙon Allah ya ɗauki addinin mu duk masu mara ba ake su Allah ka bai da su su kansu ciki ne ko waje Allah ka kashe mu mara su kuma kula da su cikin alhamdulillah